السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكين سكيا كام يوشا ترى دوتا صفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u shaikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ الضمالمي العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه والذي ذو مجلس هنا أربعين دشدة ومن كتاب العلم دام باب الحفظ على الحديث باب الحفظ على الحديث باب الذي بياني أكن ana son ɗalibin ilimi ya zama yana da kwaɗayi a kan ilimin da yake koya idan ɗalibin hadisi ne ya zama yana da kwaɗayi a kan sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kowane ilimi sai daga cikin sharɗin samun su akwai alhits kwaɗayi baitocin da ake danganta ma al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi guda biyu da yake cewa alalan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ألا لن تنال العلم إلا بستة فصورة رب ذاك سامعين ليبا سيد أبو شدة شيكا تترى أبا بي بدا شدة sa'umbika an majmu'iha bi bayani zan baka su a dunkule kuma zan baka su da bayani da kayanin dole ka zama kana da kwakwalwa ba a karatu babu kwakwalwa ita ko kuma kwakwalwa ana renanta ana kara ta inda ka san kana kara rediyo ko ka rage shi to kana kara kwakwalwa ka kuma kana rage akwai hanyoyin da ake bi na kara kwakwalwa zaka'in wa hirsin sannan ka zama kana da kwaɗayin karatu wasibarin sannan ka zama kana da tsananin juriya wa bulghatin sannan ka zama kana da abin da kake dan tsawarwatawa wanda kake gudanar da rayuwarka da shi shine guziri abinda za ka sai littafi abinda za ka ci abinci da sauransu wa irshadi ustazi sannan kuma dole kana buƙatar malamin da zai sa ka a hanya kar ka zama as-suhufi kar ka zama al-mushafi kar ka zama mai yi kanshi karatu da kanka kake koyan karatu man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi al-mushkilati dhunub mutumin da bai je ya karbi ilimi a gaban malami ba to duk abin da yake tsammani tabbas ne wanda ya sani to shakka ne zai bayyana masa shakka yake ciki a lokacin da ya shiga wata matsala ta ilimi zai gane bai da tabbas to shine wa irshad ustadi wa tuli zamani sannan kuma a dade ana yi ba kwana ɗaya ko kwana biyu ko shekara ko shekara biyu shikenan ko sai mutum ya ce ya zama malami a wa tuli zamanin a dade ana yi to mahallin shahid shine abu na biyu bayan ya ce zaka'in sai ya ce wa hirsi a zama kana da kwadai الإمام أبو هلال العسكري رحمة الله عليه أتشل التافنس الحق على حفظ العلم يا كاو مغانا قيدة تشم مغباتا da aka tambaye shi aka ce bima adrakta al-ilma da me ka sami ilimi sai ya ce bi hifsin ka hifsin khinziri wa bi sabrin ka sabri al-himari wa bi bukurin ka bukuri al-bayr yace dabbobi guda uku na kalla ne koyi da su na sami ilimi bi hirsin ka hirsil khinzi da kwaɗayi irin kwaɗayin alai in ya ga abu yana so a kore shi ya dawo a kore shi ya dawo har ma ka ga yana tura kan shi wajen wanda yake koran shi yana neman ya faɗa da shi akan yana son ya samu wannan abu da yake kwaɗayin ya ci kaga hirsul khinzi kwaɗayin alade alade yana da cikin a khassu khalqillah yana cin halittun Allah mafi kaskanci amma ga yana da wata ɗabi'a da ake son kai koyi da ita domin ka samu ilimi alhits sannan sai ya ce wa bi sabrin ka sabrin hima sannan da juriya irin ta jaki a buga a buga a buga amma yana nan sannan wa bi bukurin ka bukurin ta'iri sannan da yin sakwa-sakwa yin abu da sassafe irin yadda tsuntsu yake وقد أقتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد العوامل هيكلي ومتين يزم حقا وشيني على الهرس على الحديث sannan ka fita daga da'irar ɗaliban ilimi duk musulmi ana son ya zama yana da kwaɗayin ya ji ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a game da wata matsala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-muhallilul akhir shine mai warware matsala ta ƙarshe in aka kai abu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan an kai sidratul muntaha duk wata mas'ala ta addini idan aka kai ta fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko majalisinsa to anan ne ake son a samu alhallu al'abadiyyu a samu mafita ta har abada ba za a dawo baya ba ba dawowa baya in aka kai manzo Allah sallama to manzo sama shine kotun koli ta harkokin addinin musulunci tun a farkon addinin har zuwa ƙarshen to shine ya ce babul hirfi alal hadisi babun kwaɗayi a kan san jin hadisi da kuma saninsa da kuma fitar da hukunce-hukunce daga cin hadisin sannan kuma da aiki da shi wanda ya shiga cin alhaisu alal hadisi domin ba jin ba kawai in ka ji kuma sai me in ka ji ka fahimta in ka fahimta ka haddace in ka haddace sannan kuma kai aiki da abin da ka ji da haka ilimi yake tabbata Allah ya taimake ku an abi hurairah radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya aba hurairah an la yas'alani an hadha al-hadith ahad awwal minka لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وانا حديث عن ساموش لك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه راجح قولي سننس عبد الرحمن بن سخر malamai sun yi sabani kan sunansa sai maganganu sun kai kusan ashirin da biyar a game da waye sunan sayyidina abu huraira an sha faɗin mana dalili dalilin da yasa aka yi sabani akan sunan sayyidina Abu Hurairah da wannan sa yana ɗaya daga cikin waɗanda man ishtuhiru bi kunahum akthar min ishtiharihim bi asma'i sun fi shahara da alkunyar su fiye da sunan su aka tambaye su da yawa har ɗaliban ilimi da za a tambaye su sunan sayyidina Abu Bakar Abu Bakar ba suna bane alkunya ce amma yana da sunan shi Abu Talha Abu Talha alkunya ne ba suna ba abu ayyu kagin ummu umara ummu kulshu kaga duk waɗannan kuna alkunya ce amma ba sunaye ba ne to mafi yawancin sahabbai waɗanda suka shahara da alkunya to sunansu na ɓoyewa تكون أسماؤهم مغمورة في كناهم sai alkunyar sai ta lullaba sunan sai ya zama sun shahara da alkunyar su ba san sunan su ba sai ya zama an yi sabani an san sunan amma an manta da shi sai ya zama daga baya masu bincike akan malaman hadisi sai su sabani akan sunan su to Abu Hurairah radiyallahu anhu ya zo ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta hudu bayan hijira a shekara afuwa a shekara ta bakwai ko ta shida bayan hijira ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna cewa ya musulunta kafin wannan lokacin wasu kuma suna cewa a wannan lokacin ya musulunta ya zo bai iya rubutu ba sannan kuma yana da matsalar hadda ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuka akan cewa ga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yana rubuta hadisi shi ko zai iya rubutu kuma ga haddashi sai ya manta abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya cire mayafinsa ya ciro manzo sama ya masa addu'a ya tofa ya ce sa tun daga nan ya ce duk abin da manzo Allah sama ya faɗa ban taɓa manta ba in annabi ya faɗa abu sau ɗaya ya haddace sannan kuma shine alzamu sahabati rasulillah sama li rasulillah a cikin sahabbai kakkaf ba wanda ya kai shi lizumta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam la bai'ata lahu ba da shago bai da gona bai da shago nan masallaci yake zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam karatu kawai masalla wajen su sune ahlu suffa as-suffa can ga bayan masallacin manzo sama sai yace kasa ya ka kaiwa kaban misalan za su rika rayuwa sune ahlu suffa قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك أبو هريرة رضي الله عنه يشي لكم بيع النبي صلى الله عليه وسلم يشي من أسعد الناس بشفاعتك waye ya fi cancanta ya rabauta da cetonka abinda ake ce ma as-sa'adu ko as-sa'ada shine samun rabo rabon da zai haifar ma da mutum farin ciki na har abada shine ake ce mishi as-sa'ada ko a ce as-sa'ad shi yasa wanda ya samu wannan shine ake ce masa sa'id sa'id فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله هذا فأما الذين سعدوا ولم دعك ساعتك سامغبوا فبربوا تاخت ففي الجنة سنة الجنة خالدين فيها ذات دوما أتس هر أبدا بذات بتبع ما دامت السماوات والأرض فاجني sannan a hadisin abdullahi bin mas'udin hadisin rubuta ajalin mutum da kuma yadda ake halittarsa a ciki ake cewa wa shaqiyun aw sa'idun shaqi ضد sa'id shi yasa ash-shaqawatu ضد sa'ada in aka ce wani shaqiyi ne to bai zama sa'idi bace to malamai sun yi rubuce-rubuce akan sa'ada tun a duniya me yin sa'ada wasu suna cewa Allah baka 'ya'ya ba shi ba killeya killeya kamar da shakfiya yake faɗa yace yace ba ba killeya ƙarshen rayuwarsa yace yace yace babu sa'ada a samun ya ba ƴaƴa bane sa'ada don ka sami ƴaƴa sa'ada ita ce Allah ya baka imani imanin da zai ɗore a tare da kai ya taimake ka ya zama maka jagora haka tsinci kanka aljanna wannan shine sa'ada iyaka dai ƴaƴa za su iya taimaka maka ka zama ka samu sa'ada amma ba su bane sa'ada mata manzon da sama ta gari ya lissafa ta a matsayin cikin ababen da za su taimaka ma mutum ya samu sa'ada makwabci na gari yana ɗaya daga cikin wanda manzon sama ya lissafa cewa za su taimaka ma mutum ya samu sa'ada domin zai samu natsuwa a duniya ya bauta ma Allah sai ya samu aljanna haka abin hawa na abin hawa lafiyayye haka kuma gida wanda yake mai yalwa duka waɗannan suna cin asbabu sa'ada wa laysati sa'adata suna cin sababba da suke sa ma mutum ya samu sa'ada amma ba su bane sa'ada ba su bane rabo amma suna taimakawa domin mutum ya samu natsuwa in ya samu natsuwa sai ya bauta ma Allah madaukakin sarki in ya bauta ma Allah yadda ya kamata sai ya zama sakamakonsa shine aljanna Allah ya bamu to shine man as'adun nas bi shafa'ati waye ya fi cancanta da ya samu cetanka ya ya samu rabo da cetanka wannan lafazin na as'ad ya zo ala wazni af'al af'al wani ya fi wani ke to sai malamai wasu daga cikin malamai suka ce laisa ala babi wannan lafazin na as'ad ba a babinsa bane ba tabridi yake nunawa ba kaman suna cewa ne man ya sa'adu bi shafa'ati wane ne zai samu rabo wane ne zai samu rabo a cikin cetonka wasu kuma suka sha alaba da shi domin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam hawa hawa ne ceton manzo sama har kafare zai sha ba babban kafirai ceton manzon sallama ya masu babban sa Abu Talib manzon sallama ya ya cece shi can da yana kasan wuta annabi sallama ya ce ma Allah madaukakin sarki ya roki Allah cewa a dawo da shi saman saman wuta sai ya zama aka dora shi akan wani dutse ana ake masa azaba abu talib babban annabi sama dan uwansa dan uwan baban shi mahaifin sayyidina ali radiyallahu anhu ya mutu bai musulunta ba amma irin soyayyar da yake nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama manzon sama ya roki Allah cewa Allah ya soka ka mishi azaba sai aka fitar da shi daga can karkashin wuta inda kafirai suke mushrikai sai aka da shi sama hadisi sahihi to kaga ashe waɗanda ma ba musulmai ba za su iya samun ceton annabi sallama sannan kuma na biyu a cikin musulmai masu sabo za su samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallama to amma nan amsar da manzo Allah sama ya bada sai yana nuna musulmin da ya kasance ingantaccen musulmi nagartacce mai cikakken imani shine zai samu cetonsa sai suka ce wannan as'ad a babinsa yake yana nuna cewa wanda ya fi cancanta ya samu ceto na sama kwalkoli a cikin ceton da manzo Allah sama yayi shine wanda za a ambata mana amma kafiri ma zai iya samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda babban sa Abu Talib ya samu sannan musulmi ne sako shi ma zai shiga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam amma ceton annabi da waɗannan biyun za su samu bai kai ceton wanda za a ambata mana ba wanda shine mai cikakken imani mun gane so da shi yasa yace man as'adun nas bi shafa'ati abu hurairah yace ya ma'aikin Allah waye a cikin mutane yafi cancanta ya samu cetonka abinda ake ce ma shafa'a asalin shafa'a daga shafa'a ne daga na aka samu ashafu ashafu shine ji'al shay'i wahid ithnayn abu daya kamar da shi biyu to sai malamai suka ce mecece hikimar da ta sa aka kira ceto da shafa'a an kira ceto da shafa'a saboda aikin mutum shi kadai bai kai matsayin ya zama sanadin shigar shi aljanna ba sai idan wani ya sa masa hannu sannan a duniya matsayin mutum misali yanzu sai a ce ga wani ɗalibi ya kaddamar da ya gabatar da takaddunsa na neman shiga jami'a shikenan sharɗan da ake nema sai bai cika su duka ba sai zama yana da wani babba ko ba haka ake a Najeriya ba sai zama yana da wani babba sai babban nan ya sa baki ya ce a wannan fa namu ne ba a bashi admission to ya masa ceto kaga sharɗan da ya kamata su sa ya shiga jami'a ba su sa ya shiga jami'a ba sai da me sai da wani ya sa masa ya sa baki sannan sai sa to ka ya cece shi a duniya to a lahira ma akwai haka a lahira akwai haka akwai ceto a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin bayin Allah annabawan Allah ma za su ceto shahidai za su yi ceto alkur'ani mai girma zai yi ceto suratul baqara da ita da suratu ali imran su biyu za su ceto bayan ceton da alkur'ani zai ga baki daya sallah za su yi ceto azumi zai ceto ƴaƴa mata da mutum ya haifa ya musu tarbiyya har ya aurar da su ko kuma suka mutu kafin ya aurar da su za su ceto za su ceci babansu ƴaƴa ƙanana da suka mutu kafin su balaga za su ceci iyayensu kaga da akwai ceto waɗanda za a ceta waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya yadda a cece su sannan ceton nan an tashi nema ba wajen waɗanda za a ceton kai tsaye za a tafi ba Allah ne za a roƙa sai shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya girmama waɗannan masu ceton sai ce ku ceci su wani mun gane shi ne wannan shi ne ceton musulunci ceton aƙida sahihiya to manzo Allah sallama aka tambaye shi man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyama wane ne ya fi cancanta ko wane ne zai samu ceton ka a ranar gobe al-qiyama da fassarori guda biyu da muka yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معك صلى الله عليه وسلم يشي لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ce hakika na tabbatar da ba wanda zai mun wannan tambayar da zai gabace ka ya zama kafin kai ya kai abu huraya manzo sama ya faɗa masa laqad zanantu zanantu nan shi ma ba a babun shi bane zanantu ai tayaqqantu ne na tabbatar da ba wanda zai mun wannan ce tambayar kafin kai ya kai abu huraya lima ra'aytu min hirsika ala alhadith saboda abinda na gani tare da kai na kwadayin ka akan ka san hadisai na as'adun nasi bi shafa'ati amsar ita ce wanda ya fi cancanta ko wanda zai samu ceto na yawmal qiyamati ranar gobe alkiyama man qala la ilaha illa Allah shine wanda ya ce la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi sannan ya tabbatar a cikin zuciyarsa yana da ikhlasi dan Allah ya faɗa ya yadda da la ilaha illallah ba da ba kawai ya faɗe ta bane fatan baki a'a a cikin zuciyar shi aka take min qalbihi aw nafsihi mai riwaya ya yi shakka shin ya ce ne min qalbihi ko ko ya ce ne min nafsihi da alqalbu da annafsu malamai suna tattauna akan me bambancin su هل النفس هي القلب أو هي مخالفة له شن عن نفسه لفظ عن نفس متى ينسى لفظ القلب النفس بهوش هنا فسر واري القلب بهوش هنا فسر زوجية suna da alaka ko ka ce bambanci suna da bambancin ma'ana suna da alaka hunaka alaqatun asliyatun bainan nafsi wal qalb لأن النفس تذهب بتوقف عمل القلب رأينا تفيا ne idan ya zama zuciyar mutum ta daina aiki shi yasa a wajen malaman fikihu suka ce alamar mutuwa ta farko tawaqqufu amalil qalbi zuciyar mutum ta daina bugawa to alama kenan ta farko ta mutuwa alama farko kenan ta mutuwa zuciya aikin ta ya tsaya idan aikin zuciya ya tsaya to shi kenan an samu mutum ya samu cikin alamomi daga cikin alamomin da ake da su na mutuwa sai sai sauran kuma alamomi da ake dubawa misali kamar buhudatul jasad jikin shi ya sanyi ko sannan sai ya gaɓoɓin mutum su zama sun abin nan kumbunan su su zama sun yi ruwan ruwan kwai alamar ba jini kenan jini ya daina gudana da makamantansu Allahu a'lam akwai riwaya da ta zo al-Imam Bukhari ya rawaito ta cikin kitabu Biqaq a cikin sahihin sa yace khalisan min qibali nafsihi khalisan min qibali nafsihi daga can birnin zuciyar shi ya yadda da haka daga birnin zuciyar wannan shine ya fi cancanta ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam a nan malamai suka ce an fitar da munafiki domin munafiki ya ƙulu la ilaha illallah amma walaita khalisan min qalbihi aw nafsi munafiki yana cewa la ilaha illallah amma ba a zuciya ba ba a zuciya ba a baki yake faɗa إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ce wallahi munafikai makaryata ne kazzabahum Allah wa huwa a'lamu bi dhati sudur Allah ya ce ƙarya suke kuma shi ya san abin da ke cikin zukata akwai wanda zai ce suna da gaskiya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم سورة المنافقين يرضونكم بأفواههم وتأبى صدورهم أبا كذا بد الجاسم إيمان سنة تنكو يددس أما زوجة كرياتك kirazan su ba su yadda da abin da suke faɗi da baki ba sannan suka ce an fitar da kafin domin nan an ce ne man qala والكافر لا يقول لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا kafirai an ce su ce la ilaha illallah sai su girman kai ba za su faɗi ba domin arifu madlulaha sun san abin da la ilaha illallah ke nufi ko da ka ba za su faɗi ba wannan hadisin yana da girman sha'ani darasi na farko da yake karantar da mu isbatu shafa'ati li rasulillah wa hiya ala maratib tabbatar da ceto ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sama zai yi ceto ceton manzo Allah sama hawa hawa ne daga cikin manya manyan matakan ceton manzo Allah sama akwai ash-shafa'atul uzma ceton da yafi kowanne girma ceton da yafi kowanne girma shine ceto li faslil qada'i bainal ibad ceton filin tashin alkiyama za a zo a taru Allah madaukakin sarki zai nuna mulki bayan an yi hashu an yi nashu an yi hashu an tayar da mutane an tattara su a fili daya da aljanu da sauran da halittu Allah madaukakin sarki zai kyala halittu shiga tashin hankali a kyale su ba a ce musu komai ba a zube su kawai da ta shekara da shekaru ba wannan lokacin ne za a zo a ce to a tafi a je a nemi waye zai zo don Allah ya roki cewa a yi a yi hitabi ma kowa ya san matsayinsa a je wajen annabi adam alaihi salam ya ce a'a ba ni bane ni da aka ce kai in ci itaciya na ci shi ku tafi wajen nuhu alaihi salam shi aka fara aikowa zuwa ga duniya a tafi wajen annabi nuhu alaihi salam ya ce a'a ba ni bane ba zan iya ba ni ne fa ne addu'a na ce la tadar ala al-amri min al-kafirin dayyara innaka in tadhum yudillu ibadaka wa la yudillu illa fajiran kafara shi na yi addu'a Allah ya halakar da mutane su da kabali bane ku je wajen Ibrahim Ibrahim Allah madaukakin sarki ya rike shi khalilinsa a je wajen Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce a a li salatu kadibati la a'lamu mawqifi inda Allah ta'ala sai na yi wasu maganganu guda uku wanda sun yi kama da ƙarya ban san matsayina a wajen Allah ba amma ku tafi wajen Musa Musa kalimullahi ne Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa alaihi salam ya ce a'a ba ni bane mutane na sun bauta ma dan marakin sa ban san matsayin da nake ba a wajen Allah amma ku tafi wajen Annabi Isa alayhi salam Annabi Isa alayhi salam ruhullahi a tafi wajen Annabi Isa alayhi salam yace ba ni bane ni da aka ce cewa ni Allah ne ban san matsayina ba a wajen Allah ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ku wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mace ce ana laha ana laha ana laha ta shi ne ban sha'awa ana laha ni ne na ceta ni aka yi ni dan ceta shine laha wannan lamul milki ce ana laha ni ne ba hiya ne ba ana laha ni aka yi dan ceta so da kamar zai sama sai ya tafi gaban ya je ya durkusa a ƙarƙashin al'arshin Allah yi ma Allah kira ya yi ba Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce masa qum was'al tuqa washfa tushakka shi tashi roƙi duk abin da kake so an baka nemi ceton duk da kake so an baka izini sai maza sun da ya roƙa sai a zo a yi ceto a yi hisabi ɗan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta to a nan take wasu kayan su na zunubi ya fi yawa manzo Allah kuma zai roƙi Allah madaukakin cewa a yafe musu kasa shiga wuta kai tsaye su ce aljanna kaga mataki na biyu kenan na ceton annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wasu za su shiga cikin wutar idan suka shiga wutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya roki Allah madaukakin sarki ya ce da wane da wane da wane da wane ya Allah a yafe musu a fito da su a wanke su da ma'ul hayati a shigar da su aljanna Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matakin matsayin shikenan a yafe musu a mai da su yan aljanna su shiga aljanna kaga na uku kenan sannan sai ceton da zai mu babbansa Abu Talib wanda Allah ya riga ya ba shi kuma ya ba mu labari cewa zai wuce cewa a fitar da shi daga can kasan wuta a dawo da shi saman ta a dora shi a saman wani dutse to kun ga wannan ya tabbatar da ceto malamai suka ce hadisu shafa'a min qabilil ahadith mutawatira hadisan da suke tabbatar da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama suna cin hadisai waɗanda suka kai matsayin tawaturanci wato hadisan da al'ada da hankali ba su iya ƙaryata su saboda yawan suna da yawa to abu na farko ce tabbatar da ceto na biyu مدهه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وهذه منقبة شريفة لأبي هريرة يبند من ذا سمى سيدنا أبو هريرة لقد ظننت أن يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يبوني ولا من ذا سمى يا يبو سيدنا أبو هريرة هذا ولا ينامش إذا أكتشف سيدنا أبو هريرة راوية الأمة shine mahaddacin hadisai na al'umman nan kakaf ba shi ba ba musu a ciki shi yasa wasu lokacin sayyidina abu huraira wasu suka yi masa magana wai ya cika hadisi ya ce wai ku ya za ba zan fi ku hadisi ba ni dai na farko manzo sama ya mun addu'a sannan ku tafiya kuke yi ku tafi shago ku tafi kasuwa wasu su tafi gona ni kuma yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zai ba zan fi ku hadisi ba ce wallahi tallahi ba da dan aya da take tsorata na a cikin alqur'ani a cikin suratul baqara ba ma haddathu ahadan bi hadisi إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون شوف هذا دون آية بدأ بدأ كرنت الدقوة حديثي بقى a satin da ya wuce muka faɗi ya ce buhu biyu ne ma yake da shi na ilimin hadisi ɗayan ya raba ɗayan kuma a bai raba shi ba saboda bai shafi addini ba ya shafi bayani ne a game da fitinu da za su afu a ƙarshen duniya na tashin tashina da tashin hankali da azzaluman shugabanni da za a yi sai ya kama bakinsa wannan ba dalilin sai ka yi bayaninsu mun gane wannan hadisi yana tabbatar mana da haka na biyu na uku hadisin yana nuna hirsu abi hurairata ala alhadith kwaɗayin da sayyidina abu hurairah yake da shi akan san hadisi wadda wannan ma daraja ce gare shi sannan darasi na hudu shine ana son kowane ɗalibi ya zama yana da siffa ta alhirs ya zama yana da kwaɗayin ilimin idan ba ka da kwaɗayin ilimin ba za ka sami himma ba sai ka zama kana da kwaɗayin karatu a kura ka dawo a kura ka dawo kai irin ta almajiran al'imamu amash ya ajiye musu kare a kofar gida saboda bai so su zo wajen shi amma kuma duk da haka sai sun zo shi yasa ranar da karen ya mutu ya zo na yana kuka suka zo suka tarar da shi ya ce ma tallafi ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar shi mai umarni da abu mai kyau kuma ya hana abin da ba shi to ya mutu karen nan amma kuma sai sun zo jiba malaman alimamu al'amash almajiran shi ana lissafa maka su ga ga ga ga irin su sufiyana ne sufiyan ibn uyayna kafin su sufiyan sabr waɗannan guda biyu ga su almajiran sa manya manyan almajirai irin su shubbatu da hajjaj sai almajirai ne na alimamu al'amash almajiran sa ne shubbatu da hajjaj to wannan yana sa ɗalibin ilimi dole ya zama yana da kwaɗayin karatu fiye da kwaɗayin alade idan ya ga abin da yake son ya ci haka ya kamata mutum ya zama amma ba mutum ya zama shi kenan ko in samu ko ka in samu ba hirs dole sai da wannan sifar ta alhirshi in ba ta ba karatu sannan darasi na gaba shine yana yana tabbatar mana darasi na biyar kenan yana tabbatar mana cewa la budda min nutqi bi shahadatayn dole mutum in zai shiga musulunci sai ya yi kalmar shahada man qala kaga ba kawai shi na mutum ya yana cikin musulunci ya shiga musulunci ba a'a idan mutum zai shiga musulunci sai ya furta kalmar shahada sannan wannan hadisi yana tabbatar mana da rukunnan nan guda uku na imani imani na da rukunai guda uku i'tiqadun fil janan wa qawlun bil lisan sannan wa amalun bil arkan zuciya ta kudurta kafin zuciya ta kudurta harshe ya furta sannan ko bayan haka gabobi su aiwatar kaga khalisan min qalbi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dole ya zama an faɗi sannan kuma dole a kudirta a zuciya sannan hadisin yana karantar da mu kenan akwai waɗanda suke faɗin la ilaha illallah amma ba khalisan min qulubihim a zuciyarsu ba la ilaha illallah so daga dole sai mutum ya samu wannan ya faɗi da baki ya kudirta a zuciya sannan kuma ya aiki da muktaba la ilaha illallah abinda la ilaha illallah ke hukuntawa a aikace shi yasa a cikin kitabun iman a baya aka faɗa mana cewa musuluncin nan imanin nan ya kafi gida-gida har saba'in da doriya a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul adha an tariq mafi ɗaukaka mutum ya faɗi la ilaha illallah da baki sannan mafi ƙasa ƙasa a cikin ayyukan imani ya ga abin da zai cutar da musulmai ko zai cutar da mutane ya kawar musu da shi a hanyar su mun gane wannan hadisi yana da girman sha'ani saboda ka ɗaliban ilimi mu ƙara kwaɗayi akan ilimin ya zama muna da kwaɗayi akan ilimin kai ya zama muna da sakaci irin yadda muke yi a wannan zamanin ya zama muna da kwaɗayin ilimin ko da Allah madaukaki ya jarrabe mu da malami mara hakuri mai fada ko mai duka ma ko mai zagi al-imamu na amashi rahmatullahi alaihi duk waɗannan sugubin da lissafa yana da su in ka zo wajen shi kace za ka yi karatu sai ce kai alade ne sai ce man yu'alliqu dhahaba fi unuqi al-khinzi ko ala unqil khinzir cewa zai dora ma alade sakar zinare yana nufin hadisan manzal sama sakar zinare ya ce su kai kuma baka cancanta a karantar da kai su ba sai ce ka tafi sai gobe a dawo sake ba shi hakuri sai tafi ban gama tunani game da kai ba ɗaya daga cikin malaman saudi arabia wanda suka rasu Sheikh Hamad Al-Ansari rahmatullahi alai sa'an su bin Baz ya ce farkon abin da yake ma ɗalibi idan ya zo ya ce zai karatu wajen su sai ce awwalan uharrijuhu ya ce idan ka zo kana neman izini waje na sai za ka karatu to farkon abin da sai ya maka abin da ake ce mushi abin da harbul afa sai ya gwada karfin jijiyarka ya gaya jijiyarka take da gaske kake ko ba da gaske kake ba sau da farko uharriduhu yace sai in fitata shi yana zuwa sai a daka mai bawa daka mai ko a kalli wani laifi dan karami da sai a kumbura laifin sai a kama mushi faɗa kai so ake a gwada imanin ka a ga da gaske ka zo kai karatun ko ba da gaske in da gaske ka zo to za ka yi hakuri da wannan abu da aka maka ka jure amma idan ba daga suke zo ba dama kafa kaɗai tana cin ilimin ka ɗan ɗafana ta ne haka ba ma ciki take ba ka ɗan ɗora da babban yatsan ka ne a ciki sauran kuma da daga baki dai a waje ne sai kai gaba banza ko dole ne sai an yi karatu ko ko dole ne sai an yi karatu wajen shi malamai ga sunan can fa'ajar dawakai a barno kwal'ani kastila sai an ji nema ko shi ne wannan Allah shi taimake mu babun kaifa yuqbadu al-ilmu babun da zai yi bayani ya za a dauke ilimi al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi malami ne kwararre a can baya ya faɗa mana cewa daga cikin alamu ya kama mana hadisai a cikin hadisin ya kama mana akwai yuqbadu al-ilmu za a dauke ilimi babu raf'il ilm cewa za a ɗauke ilimi kamar yadda Allah madaukaki zai ɗauke Ka'aba Ka'aban nan wannan da muke ganin ta akwai shekarun da nan gaba ba za ta zama akwai ta hadisi sun tabbata wannan Ka'abar za a yi daidai da ita Allah zai ɗauke kayan shi ba ka samu damar yin aikin hajji ba shi ke to haka ilimi za a ɗauke shi ilimin annabta amma ilimin boko da kere-kere da kakale-kakale to su waɗannan za su ta baka amma ilimin Allah na annabta na shari'a wanda da shi ake shiga aljanna to Allah zai ɗauki kayan shi Allah bai alƙawarin zai bai ilimi a baya a banka to amma ya za a yi Allah ya ɗauki ilimin kawai sai mutum ya waye gari da shi malami ne kawai sai ya shafa sai ya zama jahili a ba haka ba ne ga shi nan shi ne za mu ci kaifa yuqbadu al-ilmu yaya za a yi a ɗauke ilimi kabbu kwacewa a damke shi sai a yi sama da shi yuqbad wa yufa za a damke ilimin idan aka damke shi sai a yi sama da shi shi ke sai zama hatta a duniya ba za ka samu wanda yake iya faɗin yake iya faɗin la ilaha illallah la lillahi wa inna ilaihi raji'un ba fatiha la ilaha illallah ba za ka samu wanda yake iya faɗin la ilaha illallah ba a ƙarshen zamani فما يعك ذات فاهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا daga sayyiduna abdullahi bin amr bin al-as babban sahabi ɗaya daga cikin ma marwaita hadisai da yawa kuma yana daga cikin sakata wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin al-abdullah bin amr bin al-as baban shi sharifi ne karimi mai daraja sannan kuma shi ma sahabi ne wanda yake mai daraja ga ilimi sannan ga kuma ga ibada sirarsa ta sha gabata ta gabata ba su dai ba su bi ba a gare mu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يتي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ألا مدوك تسرحي بايا قات إلمي يدنك شيء ثمد شيء انتزاعا ينتزعه من العباد يفلجي شيء دقا باينسا انتزاع أظن ذاك شيء ما نزعه أصل النزع شيء ka ko abu sannan daga cikin ma'anonin annazu arruju kamar da abu inda yake kun gani akwai hikima yantabi'uhu ba Allah yana kwace ilimin bane ya fudge shi sai ya mai da shi wajensa domin shine dama ilimi shine mai ilimi ga baki daya wa ma wutu min al-ilmi illa qalila da abin da aka bamu na ilimi dan kadan annabi Musa alaihi salam Khidir ya ce masa suna tsaye bayan ya gama masa fassara waɗannan ababe da ya aikata guda uku suna tsaye a bakin teku sai wani tsuntsu sai ya sauka a kan tekun nan sai ya tsarci ruwa haka sai ya sama sai khidir ya ce ma annabi musa alaihi salam ma ilmi wa ilmuka fi ilmi la illa kama tarafa hada ta'ir min hada al-bahr hal naqasa minhu shay'a shi da ilimi na aka hada wannan ilimin da kake ganin babban ilimi ne da kuma ilimin ka kai da ake maka wahayi a matsayin manzo duk idan aka hada su a cikin ilimin Allah to ba wani abu bane face kamar yadda wannan dan tsintsin ya zo ya dan tarci wannan ruwan haka na tekun nan ya sama da shi ya rage wani abu yo ko bokita aka aje ruwa tsuntsu ya zo ya dan tsafta ba za ka gyara ruwa balle ce ku ce ku fa to shine ilimin Allah to Allah madaukakin sarki baya kwace ilimi kawai shikenan daga zukatan bayi sai a ce da wani alimun ne amma yanzu fara jahila da can wani malami ne amma yanzu ya zama jahili a wannan sunnar Allah ba ta tabbatar da haka ba amma Allah madaukakin sarki yana jarraba wasu ana iya samun jarrabawa mutum yakan iya shiga wani yanayi shi yasa ya aka samu abin da aka samu al-muhtalitu shi yasa sai ka ji an ce ikhtalata bi akhirati in kana karanta littafan mazajen hadisi ta ce wane ya samu ikhtilatu akan kai mutum ya manta da komai Allah zai iya jarraba mutum ilimin da kake takama da shi sai Allah iya kwashe komai amma dai Allah baya yin haka ga baki ɗaya sai a ce duk malamai su zama jahilai idan lokacin da Allah zai ɗauki ilimi ya zo ba haka Allah zai yi ba a ce duk asbahal ulama juhalan malamai duk sun zama jahilai an kwashe ilimin da suke da shi Allah zai iya haka amma kuma lam tajri sunnatuhu ala dalika sunnar Allah bata gudana haka ba so da ka ja'izi ne amma ba mai ba laita ka'ina kuwa ja'izun lakin laita ka'ina abu ne mai yiwuwa amma ko bai yiwu ba mun gane ya walakin yaqbidu al-ilm bi qabli al-ulama sai dai yadda Allah yake dauke ilimi shine yana dauke ilimi ne bi qabli al-ulama'i hanyar kashe malamai kwace malamai dauke malamai malamai na Allah sai ta koma wajen Allah shi ke ta mutuwa shi ta mutuwa اتفاق صحابي كان أبو بكر أعلمهم سيدنا أبو بكر دشي في سئلم سيدنا أبو بكر شيف هو إلمي أشين صحابي أشكم من يمن ين صحابي وأن دا أكي فتن سنة شي فارغ النبي صلى الله عليه وسلم شي فارغ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه من كان حديثي من زال السما يا فسر إلمنسا da nono nono da ya sha nono ya sha a mafarki sai ba sai na umar da aka tambayi manzon sama kaifa awwaltahu ya ka fassara wannan nona sai ya ce al'ilm ilimi sai na umar shi ma sai ya koma wajen Allah to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita da ai ilimi sai Allah ya ta dauke su ya ta dauke su shekara ta ɗari da goma ko da goma sha ɗaya babu wani sahabi da ya rai a duniya ɗari da goma ko ɗari da sha ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabi da ya rau sai ya zama sai tabi'ai a lokacin da akwai waɗannan bayan Allah sahabbai ba fitina idan fitina ta taso komin in ta zo kawai za su kalle ta da ilimi da imani sai su kashe ta cikin kwanciyar hankali fitinar farko da ta fara tasowa bayan manzo Allah sama ya rasu ita ce fitinar da ta so ta girgiza su ita ce fitinar rasuwarsa aka fara sabani wasu suna cewa ai annabi ma bai rasu ba sai na Umar na cikin wannan da yace manzo sama bai rasu ba ya dara kan takalin sai tsaya a masallaci ce duk wanda ya sake cewa annabi sama ya rasu sai na kashe shi sai na kai shi lahira ya riga annabin zuwa kenan ko sai ce manzon sama ya tafi ne ya je gana da Allah kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya tafi ya je gana da Allah zai dawo aka ruga sai na abubakar bai san halin da ake ciki ba yana can unguwarsu da ake ci mata al'awari aka ruga aka ce ga fa abin da sayyidina Umar ya zo yake yi a masallaci sayyidina abubakar ya zo da sauri zai karanta masa aya وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم kuma sun sama ya rasu to sai sahabbai suka yadda aka yi ittifaqi da Allah sama ya rasu sai aka fita daga wannan fitina fitina ta sake tasowa man yakhlufu rasulullah waye zai zama khalifan Allah sallallahu alaihi ita ma da ilimi da natsuwa da imani sahabbai sai suka kashe ta cewa sai na abubakar aka yi ittifaqi ya zama khalifa kowa ya yadda kowa ya sa hannu ba wanda bai yadda ba to ka gani to amma duk wata fitina aka zo fitinar masu ridda ita ma ya aka mata cikin lokaci kana aka bige wannan fitina amma sahabbai suna karewa sai fitinu suka taso suka kunno kai wani ya zo ya ce ai Allah bai magana wani ya zo ya ce Allah na ko ina wani ya ce in ka ce la ilaha illallah duk abin da ka ga dama ka je kai kai za ka shiga aljanna Allah dole wani ya zo ya ce ai sayyidina Ali ma Allah ne akai kai fitinu kala kala to gwagwadon yadda malamai na Allah ke rayuwa a cikin mutane gwagwadon yadda fitina take nisa da su gwagwadon yadda malamai na Allah suke karanci a cikin mutane gwagwadon yadda fitinu za su kawo mutane kai kullum za su ga kunno kai malamai na Allah su kadai suka san fitina al-Imam al-Hasan al-Basri yana cewa al-alimu ya'lamu al-fitnata wa hiya muqbila amma wal jahil la ya'lamuha illa wa hiya mudbira wa qad aqalat malami na Allah idan ya hango fitina zai ce ga fitina can kakwai kaza kakwai kaza kacce dan kacce sako in kuka yi kaza kuka yi kaza za ta sako amma jahili sai ta zo ta ci shi ta gama mai balla ta juya za ta sai ce ashe fitina ce daga nan sai fargar jaji sai fargar jaji shine wannan so daga al'umma rayuwarta tana zama mai alkhairi idan akwai malamai na Allah a cikinta wanda suke cewa ai abu dan Allah a bari dan Allah to waɗannan al'ummar da duk take da wannan to rayuwarta za ta yi kyau to Allah madaukaki zai ɗauke malamai in malamai su kira su ba sabban maza sama suka ƙare tabi'an su suka ƙare fitintinin da aka samu a zamanin tabi'ai ba su kai fitintinin da aka samu a zamanin tabi'u tabi'ina ba daidai lokacin da ilimi yake takurewa ko yake karewa na annabta a cikin mutane to daidai lokacin ko fitintunu suke dagowa a cikin su hatta idan lam yubqi aliman har sai idan Allah ya zama bai ban kowane malami ba ba malamin da ya rage na Allah a cikin mutane ittakhadha an-nasu asaa juhala sai mutane sirki shugabanni waɗanda suke jahilai ru'ata jam'i na ra'is akwai riwaya ta zo da ru'us jam'u ra'as duka dai ga baki na na nufin shugaba jagora jagorori jahilai wanda ba su san Allah ba ba su san addini ba ba su san addini wannan ke nuna mana ashe ilimin shara'i ne na shugabanci amma ba ana nufin cewa an ya kuna ra'isun nasi a alamahun ba ba dole bane sai shugaba ya zama ya fi kowa ilimi ya zama yana da ilimi na Allah ya san alhalal da haram akwai malamai kamar irin Salman Mawardi da a cikin al-ahkam sultaniya da ya kawo cewa wasu malamai suna ganin sai idan ya zama mujtahidi sai ya cika sharuɗin ijtihadi yana da damar da zai iya shiga cin alkur'ani ya shiga cin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsakulo hukunce hukunce to shine zai zama shugaban musulmai ga baki daya sannan wannan yana nuna mana cewa ashe malamai su ne shugabannin mutane shi yasa imam ibn al-qayyim a muqaddima ila al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin yace inna ta'ata al-umara tabi'atun li ta'ati al-ulama da'ar da za a ma shugabanni tana bin da'ar da za a ma malamai ne domin malamai su ne suke bayyana ma shugabanni me ya kamata ne bai kamata ba mana abdullahi gwandu ma ma ma shek muhammad bello rahmatullah alaihi afwa as-sultan sarkin musulmin muhammad bello a cikin al-usul aw usul siyasa nata wani dan littafin da ya rubuta ma malam umar dallaji sarkin sarkin katsina ya rubuta masa wasu kuma sun ce ya rubuta ma sarkin kano ne sarkin kano ado to a ciki ya ce cikin sharɗan nasarar shugaba an yuhita nafsahu bil ulama'i rabbaniyyin ya zama ya kewaye kansa da malamai na Allah yastashiruhum duk abin da zai siya ne mushawararsu fa in asharu ilaihi fa'al in suka ce masa yi sai yayi wa in nahawu tarak in suka ce kakkai kayyayi in ban manta ba ina jin wannan shine al-aslu thalith a cikin littafin shine tushe na uku shine fundamental na uku a cikin fundamental sharida ko kuma usul ginshiƙai na shugabanci a musulunci to ka gani ittakhadha an-nasu ru'ata juhalan sai mutane sarki shugabanni jahilai duk abin da ya taso musu sai su je wajen jahilai su musu su nemi fatawa a wajen su shikenan فعبتوا بغير علم sai jahilan nan su rika bada fatawa akan jahilci ba akan ilimi ba fa zallu sai su bata su kan kansu jahilan wa adallu kuma su bata jahil shine wannan daga cikin alamomin irin wannan da al'ummar mu take ciki a yau shine duk wata matsala ko mun girmanta za a yan jarida za su iya fuskantar wani hakiki yana shan rake ko yana tallan rake ko yana sha ko yana talla kawai su kara mushi lafiya ce to wannan matsala da ake ciki to me za ka ce game da ita yana tallar rake shi ko yana shan rake shi ke ce to mu dai wannan abu ba mai da shi ba dama wannan abu mun san zai faru kaga asala al-ghaiba min takhadha inda ar-rahmani ahada shi ke wannan alama ce ta irin wannan kowace matsala ko mun girmanta wanda ya kamata a je a samu ƙwararru sai a samu wani kawai a titi bugaggi kawai sai a zo a mishi tambaya wai ne zai ce game da shi yanzu duk gidajen talabijin na duniya suna da suna da shirin da suke da shi ra'ayin titi eh inda larabci ne sai ka ji suna cewa da'una nasma min ash-shari' bari mu je mu ji a titi me yan titi suke cewa to dan titi ne zai ce dan titi mutumin da yake hayaniye shi a titi waje ka kara mushi matsala mai girma da ya kamata a je a samu wani masani kwararre malami wanda ya ba da rayuwar shi akan wannan abin yana bincike akan wannan abin ya gaji ya ga yau idanuwansa suka kare akan wannan mas'ala shi ya kamata a tambaya ya ba da amsa amma sai a zo a samu bugagge kawai sai a ce mushi me zai ce sai ya sai ya faɗa abin da ya ce kuma da haka za a samu gyara da wannan bige-bigen wayan da ake buɗe ma mutane a buɗe waya a gidajen rediyo a ce su bugo waya wani yana bacci wani na gaban mai tsire hukumar mai tsire zai zai zai ya buga wayar shi kan wani kaza kaza a ya sunanka sai ya faɗi wani sunan can ko ya ce shine ministan makabarta ko ya ce shine ministan dan wake ko wani abu da ke jin sunan kasan sunan lalacewa to fawdar da al'umma ke ciki kenan fawdawiyya ake ce ma wannan hayaniya kawai to shine takhadan nasu ru'asa juhada musulunci yana umurtar mu idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bihi walau adduhu ila rasul wa ila ulil amri min la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ma fi istinbati fa aka ce aje wajen su istinbati a matakai na tunani shine mataki na karshe kamar da Imam al-Ghazali ya ka a cikin asasin siyasa ya kawo wasu lafuzza sun kai wajen guda biyar akwai at-tafakkur akwai al-ibra akwai al-istihad sannan akwai al-istinbat to istinbat shine matakin ƙarshe na tunani to Allah ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu su ya kamata a je wajen su to Allah shirye mu saboda yadda Allah zai dauke ilimi ke Allah madaukakin sarki ya sa ba ma cikin irin wannan yanayi Allah madaukakin sarki ya tsare mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته